Bismillahirrahmanirrahim. Shurudin wurdi fi ɗariƙatin tijjaniya. Shurudin wurdi a cikin ɗariƙar tijjaniya. Ilam ka sani anna ɗariƙatar tijjaniya cewa ɗariƙa ta tijjaniya ka gairi hamina ɗuriki kamar waninta daga ɗurkai. La talzamu ba ta zamowa lazima a kan ɗan adam illa bi ijabin munal mulaki ne sai ko da wajabtawa daga shi kansa mai laƙanawa wa ƙabulin minar ɗalibi da karɓa daga shi mai nema wai ta rufe ɗalibi salasu shuruɗi shi mai nema akwai sharuɗa guda uku da suke mai neman wanda ya ce yana neman alaƙana masa yana ana neman sharuɗa uku mata fuƙida wahidun minha matuƙa aka rasa sharaɗi ɗaya a cikin sharuɗan nan guda uku a fihi a cikin muridi wa utubilati silatu bainahu wa bain sayyidi ahmad at-tijani munadimatan sai a ɗauka cewa dangantakar da take tsakaninsa da shehu tijjani babu ita ta rasu awwala abu na farko da yake sharaɗi wanda in an rasa shi za a ce muridi ya zamo tsakaninsa da shehu tijjani ba wata dangantaka iltizamuhu bi adami tarkiha a tarkil kulli lizantuwar muridi da barin da cewa lallai ba zai taba barin ɗariƙan nan ba ba zai taba barin ɗariƙan nan ba bari na gaba ɗaya ba da hazi ha mina shehi bayan ya karɓa daga shehu amin man kaddama hu shehu ko ya karɓa daga wanda shehu ya yi masa takadimi wa rabi wa sa'ada ko da wasu dore saniya na biyu iltizamuhu adama ziyarat la'auliya sai ya lizumci shi muridi bai son ya karɓi ɗariƙa tijaniya ya lazumta wa kansa cewa ba fatar zai ziyarci waliyai ba a haya an wa amwata daidai wanda suke da rai ko suna matattu bi kasu tabaruki wal istimdadi inda zai ziyarce su ne da niyyar neman albarka ko neman madadi wa amma ziyaratu min ajli ukhuwatil islam amma a ziyarce su don cewa su yan uwa ne a musulunci aw min ajli silatil ahami ko don a sada zumunci aw min ajli mukafa'ati ko don cewa su ma sun ziyarce ni bala'in ziyarce su falaisar mamnu a tankada to irin wannan ziyarar ba hana ta ba gaba da salisan abu na uku ilsu za mu hun adama jam'iha ma a ayi ɗariƙatin ukura sai wanda zai karɓi ɗariƙan nan ya ɗora wa kansa ya lizumta wa kansa cewa ba zai taɓa haɗa ɗariƙan nan da wata ɗariƙa ba min ɗurƙil auliya daga ɗariƙan waliyya wa auradihim da ko rudansu allazimati lidurƙin wadda suke lazimai a ɗariƙa su amma wuridan da ba lazimai bane na ɗariƙa to na sauran ɗariƙo to wannan ɗan ɗariƙa tijjaniya ya yi ba laifi ba ne hadhihi shuruɗu wayannan sharuɗin da aka faɗa ya jibu tawakuruha fi ɗalibin ɗariƙati wajibi ne a same ta cikakkiya a cikin duk mai neman alaƙa na masa ɗariƙa wa mata fuƙi da iltizamuhu bi wahidin minha duk sanda aka rasa lazuntuwarsa da ɗaya daga cikin kawo laisa min ahli dari azi dari ga to shi ya zama ba dan wannan dariƙa ba wa ka bato ta radu ibtida'an bin nisbati lil alibiha kamar da ake neman wannan sharuɗan da farko ga dukkan wanda yake neman ya shiga dariƙan nan fa haya kazalika bin nisbati lahu dawama haka ma ake neman ta a haƙƙinsa a koyaushe dangane da shi wanda yake dariƙa da kauli shehi radiyallahu anhu dan shehu tijani Allah ya kare da a gare shi ya ce salasun taqra'u tilmiza anna akwai abubba uku da ke raba almajirinmu ko muridinmu daga gare mu a hazu wuridin ala wuridin abu na farko shine ya karbi wani wuridi bisa namu wuridin wa ziyaratul awliya abu na biyu ziyarar waliyye tarkul wuridi abu na uku ya ce ba zai wuridin ba kala sayyidi muhammadu dayyib bin sayyidi muhammadu husaini a shayar bisufiyani sayyidi muhammadu dayyib dan sayyidi muhammad al-husaini wanda yake ya fi shura da sufyani wato mai littafin ifadatul ahmadiyya ya faɗa cewa ya'ani nabzahu yana nufin jefar da wuridin wa haza wuridin ahara ma'ahu ko ya karɓi wani wuridin daban tare da shi walau kana qablahu ko da daman ya fara ma kafin ya karɓi tijaniya la'anna lifira da bihin domin ka ɗaita da wuridi na tijaniya da ɗariƙa ta tijaniya sharɗin fi ɗariƙati sharaɗi ne a cikin ɗariƙa wa qawluhu al-awliya'i da shau tijani radiyallahu ta'ala nu yace waliyye shamilu lil ahya'i wal amwat ya hada da wanda suke rayayyu ya hada da wanda suke matattu wa garqala ahlud dariqati haqiqa malaman dariqa sun ce inna man tarakahu ba'da ahzihin wanda duk ya bar wuridin na tijaniya bayan ya karba aw waqa fi shay'in mimma taqaddama zikruhu ko ya fara a cikin wani abu daga abin da aka faɗa a baya la yuɗar ɗariƙata ba dama ba a cewa ba za a sake ba shi ɗariƙa illa an ya tuba sai fa in ya tuba wayar ji a an zalikal munafi ya bar abin da yake ya kore zamansa ɗan ɗariƙa rudu an zahira bari na fili sun mai juzu lilmuƙaddami hina izin an yi jaddada lahu sannan a sannan ne yake daidai ga wanda yake muƙaddami ya masa tajdidi wa amma idan ta kaba shay'a min al-ma'asi amma idan dan dariƙa ya aikata wani abu daga abin da yake saban Allah wal muharramat ko abubuwan da suke haram ko hukumin ka tare musulmi na to sannan hukuncin sa kamar sauran musulmi ne min wujubi tawbati alai daga cewa wajibi ne ya tuba wa hurmati israrihi al muhalafati da haramcin ɗorewarsa bisa saba wa Allah wala zan hutta jadidu amma ba a cewa dole sai ya yi tadidi wato lufafe sharibin duhani an samu saɓani a game da mutumin da yake shan taba fa hal ya haruju min ad-dariqa bi imalihi yalla in dan dariqa ya sha taba shikenan sai a ce ya bar dariqa da amfa da shan sa taba amla ko ko ba a cewa ya fita sarraha bil awwali adadun min aimati dari da yawa daga shagabannin ɗariƙa sun bayyana da cewa ƙwarai in ɗan ɗariƙa ya sha taba to fa ya fita daga ɗariƙa wa humul aksaru wanda suka yi wannan bayanin suka ce ya fita daga ɗariƙa sun fi yawa wa mala ila adami huruji himina ɗariƙati shehu na abubakar atiku shehin shehu abubakar atiku sanka ya karkata zuwa cewa ba a ce ya fita ba fi ahir ibta'in lahu a fatuwar da ya bayar daga baya a da da farko ya yi littafi ma wanda yake nuna ai lalle ya fita daga ɗariƙa amma daga baya shehu a teku ya nuna cewa a nan ɗan ɗariƙa ya sha taba ya saba wa Allah ya bar tsari na ɗariƙa amma ba a ce ya fita daga ɗariƙa ba abin da yake wajibi ya tuba rimna ajiwibatin wajaha ila sa'ili min alitashad a cikin wasu amsoshi da ya bayar da ya aika wa wasu masu yi masa tambaya daga mutanen ƙasar chadi wani fahimta hazal mas'alati hazil mas'alata ala wacil ilmi wanda ya fahimci wannan mas'alar da aka faɗa ta shan taba ta ɓangaren ilimi ta fuskar ilimi lai mai fahimin ha illa ma fahimta showa abubakar atik ba abinda zai fahimta sai ko fahimtar nan ta showa abubakar atik ta ƙarshe wa zalika abinda ya sa na faɗi wannan in ji sharif لأن الدهان ومن تاب قد اختلف العلماء في تحريمه أو كراهته an samu saɓani da yawa tsakanin malamai a game da cewa taba haramin ce ko ko karahiya wayan kanat hujjatu tarimi a gawa min hujjatu tahlil wal karahati ko da yake hujjojin da suke nuna cewa taba haramin ce sun fi karfi sun fi yawa daga hujjojin da suke nuna halaccin ta ko cewa karahiya ce illa anna nattafaqana ala adami luzumi hitta jadida litijani bisababi alwuquhi fi jami'il muharramat sai dai mu gaba daya ai mun gama akan cewa wanda yake bin dariƙa tijaniya dan ya aikata abin da yake haram ba a cewa dole ne sai ya sake tajdidi bal wajibu alaihi hunaka at-tawbatu ila Allah faqat bittifaqi bari abin da yake wajibi a kansa a sannan shine tuba zuwa ga Allah daga mawar baki ɗayan malaman ɗariƙa wal ma za la yakunu kuma su ta'amili duhani kazalika me zai hana me zai sa a ce hukuncin wanda ya amfani da taba ba haka bane ma alƙawli bi ko da an tafi akan cewa shan taba haramin ne ilam ka sani anna shehu tijaniya cewa shi shehu tijani Allah ya ƙara yadda gare shi da hufi duhani ƙaulun wahidu yana da magana ɗaya a game da taba bitta harimi shine cewa shan taba haramin ci wa ma zala alai shehu tijjani bai huce bai gushe ba yana tafiya akan cewa shan taba haramin ce yana hangen cewa yana ganin cewa shan taba haramin ce hatta laki Allah har ya koma ga Allah wa barul kayatil waridati anhu sashin hikayoyin da suka zo daga shehu tijjani fi rabihil izna an muta'addi duhanin a cikin cewa ya ɗauke izini a cikin ɗariƙa tijjaniya daga wanda yake amfani da taba ba da mashafati lahubin nahi bayan ya faɗa masa cewa ai an hana shan taba mahamulun inda ahli hadal qawli ala annahu qad yakunu tahawunihi bi amri shay za a ɗauka wurin wanda suke ganin shan taba ba wajabta a ce sai an yi tajdidi ko ba wajabta a ce an fita daga ɗariƙar tijjaniya bisa cewa shi abinda ya sa shehu ya ce wannan ya bar ɗariƙa saboda an ba shi umarni na musamman kuma ya saba wa umarnin auli mu'arara ta hili irshada ta hili ilmiya ko ko dan ya yi jayayya ga shirowar shehu ta fuskar ilimi ta galida ligari shehu fi talili aula karahati saboda cewa ya yi ta galidi da wani shehu tijjani a cikin tafiya akan cewa shan taba halal ne ko karahiya au fahimar shehu minhu au fahimar shehi minhu tala'uba bi aura da hashari koko shehu tijjani ya fahimta da gare shi yawa yana wasa jauridan ɗariƙa maɗaukakiya fa hukumu tilkal hikayati hukuncin wa irin wannan hikayoyin in sahat idan ta inganta hukuma waƙiatul aini hukunci ne na abin da ake kirawa waƙiatul aini wala abin bani alaihamin alakami shehu ba wani abu da yake ya hau kanta na daga hukunce-hukunce wa'alam ka sani ana riddata cewa ita ridda tubdilu ɗariƙa ta ɓata ɗariƙa kama tubdilu gaira hamin al'amali salih kamar yadda ke take ɓata wani ɗariƙa daga ayyuka na kirki faman irtadda sun mata ba wanda ya fita daga musulunci shine ya ridda sannan kuma daga baya tuba ya dawo musulunci waje ba alai tajdidu ahdi dariqati ta zama masa wajibi inda yana dariqa ya koma ya sake karbo dariqa wala ka fihi iznihi al-awwali iznin da yake da shi na farko bai wadatar da shi ba walam yatruki wa walam yatruku al-mashayikh tasriha bihi ila li ba abin da yasa shehu ne ba su tsaya sun bayyana wannan a fili ba sai ko da zama wasu a fili abu ne wanda yake a bayyane wa amma man takarrara tarkuhu lil wurdi tarkan kulliya amma wanda barinsa ga wuridi gaba daya ya maimaita ya karbi dariƙa ya daina ya daɗe ya sake karba ya daɗe baya yi faƙila yumna'u fil maratis salis wasu ka ce in ya zawo daga baya ya ce yana so a bashi dariƙa za a ce ba ma za a bashi ba da ana tusar rufa hu dallon ala talawi domin irin yadda yake ya nuna shi mai wasa ne wala yanfa'u wala yanfa'u fi hadha al-amri illa al-jiddu was-sidq wal-ihlas ba abin da yake amfanarwa a wannan lamarin sai ko kokari a tsayin daka da gaskiya da kuma tsarkakewa sai an hada da wannan sannan ne dariƙa take inganta sannan ne riko da dariƙa ke inganta da lamda sai ta shi shuru da dariƙatul amati dariƙatul amati